الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ne ko biyar ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 26 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta darasi na 21 babi na 84 babu ma ja a filmazi yusibu thauba mun ji hukuncin da ake yi wa mazi idan ya taba tufafi shi kan mazi na jasa ne in mutum ya fitar da shi zai yi tsarki zai sake alwala sannan inda kuma ya zuba a jikin tufafin mutum wankewa zai yi ko yayyafa ruwa zai yi to shi ma mun ji cewa yayyafa ruwa ake yi a inda mazi ya taba mun karanta hadithin sahal ibn hunayf inda yake cewa alƙamin almazi shiddatan wa ana'an yace na fuskanci wahala da ƙalubale da tsanani game da matsalan mazi yace yana yawaita wanka saboda fitar mazi har sai da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa ai ba wanka ne zaka yi ba alwala kadai ta wadatar maka yace sai na tambaye shi to ina kuma hukuncin inda ya taba a jikin tufafi sai manzo Allah ce yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in ai shi kuma wannan tafi guda na ruwa ya wadatar fatanzaha bihi thawbaka ka yayyafa wa tufafinka tafi guda na ruwa haythu tara annahu asaba minhu inda kaga ya taba shikenan kun rabu da shi na fata an gane mun karanta babi na 85 babu ma ja'a fil maniyyi yusibu thawba yanzu mun ji idan mazi ya taba tufafi sai an yayyafa ruwa to idan kuma mani ne ya taba tufafi fa shi ma mun ji hadisin Aisha radiyallahu anha inda ta sauki wani bako kuma ta bashi aran mayafi wanda yake mai nuna kala da haka wannan bako cikin bacci sai ya mafarki da haka sai maniyinsa ya bata wannan mayafi da aka bashi aro da haka sai ji nauyin ya sake dawo da shi lokacin da zai wuce ya dawo ummuna aisha wannan mayafi da wannan ainihin alama ta mani da haka sai ya tsoma wannan mayafi a ruwa sannan ya aika mata da shi mana sai da ya wanke na aisha ta fahimta ta ce me yasa ka lalata mana ka bata mana tufafi ai da kawai in ka kankare ka da ɗan yatsinka ya wadatar na kasance ina kankare mani da ya bushe a tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam da 'yan yatsuna a wata ruwaya ma kuma ya tafi sallah to a wannan gabar muka tattauna maganganun malamai da sabanin da aka yi shin maniyin dan adam najasa ne ko ba najasa bane to a karkashin haka malamai suka yi sabani inda imam malik imamu abu hanifa kam sun tafi akan mani na jasa ne a ƙarƙashin haka idan mani ya fita sai an yi wanka inda ya taɓa sai an wanke kankarewa kaɗai ba ta wadatarwa wannan shine ra'ayin imamu malik an fahimta ko duk da cewa shi imamu abu hanifa ra'ayinsa shi ma ya tafi akan mani na jasa ne amma yana ganin in ya bushe kankarewa kaɗai ta tsarkake tufafi in ko yana ɗanye sai an wanke a inda suka rabu da imam malik inda shi imam malik yake ganin ko yana ɗanye ko ya bushe sai an wanke sannan tufafi zai tsarkaka wannan shi ne ra'ayin waɗannan malamai amma jumhur ko mafi yawan malamai sun tafi akan tsarkin mani sun ce mani najasa ne ba najasa bane tsarkakakke ne ruwaya ce da aka samu daga aliyu ibn abi talib sa'id ibn abi waqqas da kuma ibn umar aisha radiyallahu anha cikin malamai magabata akwai dawud az-zahiri imam ahmad kuma wannan shine mazhabin imam shafi'i da malaman hadisi sun tafi akan cewa mani ba najasa bane dan haka har ma abdullahi dan abbas in za ku iya tunawa ya ce matsayinsu ɗaya da majina ana kawar da shi ne don tsarki da tsafta ba don najasa ba kamar yadda in majina ta taɓa tufafin mutum zai so ya kawar don tsafta to haka in mani ya taɓa tufafin mutum zai kawar da shi ne saboda tsafta in yana ɗanye a wanke in kuma ya bushe a kankare ya wadatar mun karanta babi na tamanin da shida babu gusulil mani mina tsawo babin da ya zo na wanke mani a tufafi har ma malaman can kamar su imam malik imam abu hanifa suka ce gashi an na naisha ta wanke mani daga tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna cewa mani najasa ne sai suka ce su kuma jumhur ko mafi yawan malamai suka ce wannan baya nuna najasa ne dan an wanke wankewa ba shi ke nuna najasa ba ne an nuna cewa in yana ɗanye mustahabbi ne a sa ruwa a wanke in ya bushe kuma a sa farce a kanka ne mun karanta babi na 87 babu ma ja a fil junubi ya namu kabala an yagtasil hukuncin mai janaba ya yi bacci kafin ya yi wanka to shi ma mun karanta hadithin ummul muminin aisha radiyallahu anha duk da cewa hadithin yana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yin bacci alhalin yana da janaba ba tare da ya taɓa ruwa ba wannan ba tare da ya taɓa ruwa ɗin ba wato kuskure ne aka samu daga abi ishaq sabi'i kamar yadda mun yi bayani a wancan satin amma annabi sallallahu Alaihi wasallam in ba zai wanka ba yana yin alwala wannan shine zancen da ya fi inganci mun karanta babi na 88 babu ma ja a fil wudu'i lil junubi idza arada an yanama wannan shi ya sake fito mana da ma'anar wancan hadisi na sama mun karanta babin da yazo na gaisawa da mutum yana da janaba a iya yin musafaha da mutum janaba tana tattare da shi ba tare da yayi wanka ba malamai suka ce ya halatta yin musafaha da kuma zama da mutum koda yana da janaba bai yi wanka ba mun karanta hadithin abi huraira radiyallahu an inda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a kan hanya kuma yana cikin janaba da aka yi zare jiki ya maza je wanka ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani ba ya je wanka ya dawo daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina zahabta au aina kunta ya aba huraira ya ce inni kuntu junuban faqala innal muslima la yanjusu ala al-muallif rahimahullahu ta'ala باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل babin da ya zo na ina hukuncin mace da ta yi mafarki da namiji a bacci ta yi mafarkin mijinta yana saduwa da ita a cikin mafarki mithla bayan rarrajul irin kamar yadda namiji ke yin mafarki da iyalinsa yana tarawa da su kuma a cikin bacci ba da gaske ba قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم بنت ملحانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله inna allaha la yastahi min alhaq fa hal ala almar'ati ta'ani ghuslan idha hiya ra'at fil manami mithla ma yara ar-rajul qala na'am idha hiya ra'at al-ma'a فلتغتسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل وبه يقول سفيان الثوري والشافعي قال وفي الباب عن أم سليم وخولة وعائشة وأنس إمام أبو عيسى الترمذي كتشوى ابن أبي عمر يازن تدمو ونن حديثي shi kuma yake cewa Sufyan ibn Uyayna ya zantar da su daga Hisham bin Urwa shi kuma Hisham bin Urwa ya ruwaici wannan hadisi daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair shi kuma an Zainab binti Abi Salama daga Zainab yar gidan Abi Salama an Ummi Salama ta ji ita kuma daga mahaifiyarta Ummi Salama qalat Ummu Salama radiyallahu anha tace ja'at Ummu Sulaimin bintu Milhan bintu Sulaim binti Milhan wadda an yi saɓani gaba da sunanta mahaifiyar anas ɗan malik wadda ainihin wato ta aure malik ibn nadur wanda aka kashe shi ko ya mutu a wato yana mushiriki ita ma daga baya ta musulunta kuma bayan ta musulunta ita ce wadda abu talhatul ansari ya zo ya nemi aurenta kuma shi ma lokacin bai musulunta ba ta ce babu aure tsakaninsu amma yana so ya aure ta ya musulunta ta yadda musuluntarsa ya zama ko ta zama sadakinta an gane ko to um musulaimin take ce ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min alhaq to al istihya suka ce kunya a istilahi yana da bambanci da kunya a lugha kunya a lugha ita ce wadda ake korewa Allah maɗaukakin sarki suka ce kunya a lugha shine taghayyurun wanki tsarun taghayyurun wanki tsarun ma'ana kunya a lugha shine taghayyurun canzawa wanki tsarun da kuma karayar zuciya ko karaya wannan ita ake nufi da ainihin wato alhaya to in ya zamanto alhaya'u tana da ma'anar tagayyurun wanki tsarun a luga to wannan dole a korewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifa ina fata an gani sai suka ce inna Allah la yastahi min alhaq suka ce za a iya fassara shi da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko Allah ya amura bil haya' fil haƙƙi Allah maɗaukakin sarki baya yin umarni da jin kunya a gaskiya ma'ana in dai abinda za a aikata ɗin daidai ne in abinda za a faɗa ɗin gaskiya ce to Allah baya umartar mutane su ƙi faɗin gaskiya ko su ƙi aikata gaskiya fassara ta biyu suka ce la yamna'u min zikiril haq Allah baya hana a ambaci gaskiya inna Allah la yastahi min al haq Allah baya kunyar a ambaci gaskiya wasu malaman suka ce ai ba sai an yi wani dogon tawili ba inna Allah la yastahi al haya'u kunya kuma inna Allah hayyun kuma mun san cewa kunya alheri ce gaba ɗayanta kamar yadda ya zo a cikin hadisi shi sa suka ce kunya a luga ita ake korewa Allah amma kunya a istilahi ba a korewa Allah domin kunya a istilahi alkhairi ce gaba ɗayanta alhaya'u khairun kulluhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kunya alheri ce gaba ɗayanta to ya za a ce Allah baya jin kunya ina fata an gane sai suka ce Allah baya umarni da a ji kunya wajen bayyanar da gaskiya ko inna Allah la yastahi min alhaq Allah bai jin nauyi ko kunyar faɗin gaskiya ko bayyanar da gaskiya ma'ana an ce ita ummu sulaimin ta yi wannan maganar ne don sharar fage wa tambayar da take so ta yi domin tambayar da take so ta yi tambaya ce da akwai kunya to kar a ɗauka ta yi fitsara ta yi rashin mutunci ta yi abin da bai kamata ba a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa suka ce duk sanda mutum zai yi wata magana wadda za ta zama mai nauyi to ya ɗan yi introduction ya ɗan yi wata 'yar shimfiɗa don a fahimce shi kar a fassara shi bayan da shi yake nufi ba na fata an gane shi sa suka ce ummu sulaimin da ta tashi yin tambayar tun da tambayar tana da alaƙa da jin kunya kuma wannan shi ke nuna asali shi ne ka ji kunya sai in ya tabbata ko kuma sai in akwai maslahar fito da abu baro-baro shi yasa da za ta yi tambayar sai ta yi wannan sharar fagen don kar a ji ba wai game da tambayar tata Allah ta'ala bai hana a faɗi gaskiya ba a ji kun saboda kunya fahal alal mar'ace ta'ani gusulan tambayar ummu sulaimin shin mace akwai wanka a kanta iza hiya ra'at fil manami idan ita ma a mafarki ta ga mithla ma yara rajul irin abin da namiji yake gani namiji yakan yi mafarki da mace kuma har ya fitar da mani a cikin bacci sai ya tashi sai ga ba gaske ba ne kuma gashi ya fitar da mani to shin ita ma mace in ta yi hakan ita ma hukuncinsu ɗaya da namiji ƙala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ice babu bambanci ita ma za ta yi wanka idza hiya ra'atil ma'a idan ta ga ruwa ma'ana in ta ga mani faltar ta siltai wanka an gane ko? ƙalin ummu salama ummu salama radiyallahu anha tana gurin lokacin da ummu sulaimin ke tambaya ƙalat sai ummu sulaimin ta ummu salama ta ce ƙultu laha sai na cewa ummu sulaimin fadahatin nisa a ya ummu sulaimin kin ba mu kunya mu mata yake ummu sulaimin an gane? iz hakaiti anhunna ma yadullu ala kathrati shahawatihinna suka domin kin hakaito irin yanda suke da ƙarfin sha'awa ma'ana kin da abu ne a lullube ba a sani ba yanzu kin hakaito wani abu game da su da ke nuna yawan sha'awarsu a wata ruwaya har suka tambaya ita ummu salama cewa shin ita ma mace tana da mani za Allah sallahu alaihi wasallam yake cewa ai su mata shaqa'iqur rijal shaqiqai ne na maza da aka da abinda namiji ke yi mace ma tana iya yi ina fata an gane amma ba irin na wayannan yan rajin haƙƙin kare haƙƙin mata ba yawa ba yan what man can do woman can do ba ba su shi ake magana ba an gane ko قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتوى وانا حديثي حسن صحيح إمام البخاري الإمام مسلم سنفتد وانا حديثي وهو قول عامة الفقهاء كما وانا شيني رأي كو قول عامة الفقهاء قبا إما نمي أن المرأة تشوى ما إذا رأت في المنام idan ta gani a cikin mafarkinta mithla ma yaran rajul irin abin da namiji ke gani fa an zalat kuma ta yi inzali ta fitar da mani anna alaihal gusla to za ta wanka wa bihi ya kulu sufiyanu thauri wannan shine abin da sufiyanu thauri ke faɗa wa shafi'i da imam shafi'i qala wa fil babi abu isa tirmidhi ce a cikin wannan babi an ummi sulaimin an samu hadisi ta wata hanya daga ummi sulaim wanda imam muslim ya fitar da wannan hanya din wa khawla da khawla wadda imamun nasa'i ainihin wato ya fitar da imamun nasa'i da imam muhammad ya sun fitar da ruwayar khawla wa aisha haka na aisha tana da ruwaya makamanciyar irin wannan wadda imam muslim ya fitar da ita wa anas da imam ana wato anas dan malik shi ma imam muslim ya fitar da ruwayarsa babu ma ja a fin rajuli ya tadifi'u bil mar'ati ba'da al-ghusl babun da ya zo na ya halatta mutum ya dumama da jikin mace bayan yayi wanka idan ma'aurata suka yi mu'amalar auratayya ya halatta namiji ya zo ainihin wato ya samu ɗumi da jikin matarsa bayan ya yi wanka ko da ita ba ta yi wanka ɗin ba duk da cewa hadisin da za mu karanta hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن, رجل أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أبو عيسى الترمذي كتوى حناد ابن السري يا زنتد موانا حديث شيكما وكيع ابن الجراح دقى هريث عيني واتو دقى إمام الشعبي دقى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت na Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce rubba maghtasalan nabi sallallahu alaihi wasallam min aljanaba sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wankan janaba thumma jaa sannan ya zo fastadfa bi ya nemi dumama da jikina fadamamtuhu sai in rungumo shi ilayya zuwa jikina dan ya samu dimi ya dan yana dan jin sanyi sai ya samu ɗimi da jikin na Aisha walam aghtasil tace kuma lokacin ban yi wanka ba wannan hadisin sun ce da'ifi ne ala abu isa abu isa tirmidhi yace hadha hadithun laysa bi isnadihi bas abu isa tirmidhi yace isnadun wannan hadithin babu laifi wa huwa qawlu ghayr wahid min ahli al-ilm kuma wannan shine ra'ayi ko kaulin da dama cikin malamai ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai duk sun ce annar rajula shi namiji izakta sala in yayi wankan tsarki wankan janaba fala ba'asa babu laifi bi an yastadifi abimra'atihi yazo ya ji dimi da jikin matarsa ina fata an gane wa yanama ma'aha kuma yayi bacci tare da ita qabla an taghtasil mar'atu ko da matar ita lokacin bata riga ta yi wanka ba rashin yin wankanta bai hana shi yana ɗan jin ɗari ya yi wanka ya zo ya ji ɗimi da jikinta na fata an gane wabihi ya ƙuni sufiyanu thauri wannan shi ne abinda sufiyanu thauri ke faɗa wa shafi'i wa ahmad wa ishaq babu ma ja a fita yammumi lil junubi idza lam yajid al ma babun da zai yi bayani taimamar mai janaba idan bai samu ruwa ba قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غي ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير وقال محمود في حديثه إن السعيد الطيب وضوء المسلم قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي كلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي كلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه قال وهذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب wa in lam yajid al-ma'a wa yurwa anhu annahu raja'a an qawlihi fa qala yatayammamu idha lam yajid al-ma'a وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق أبو عيسى الترمذي كتوى محمود بن محمود محمد ابن بشار عفوا محمد ابن بشار ya zantar da su abu isa tirmidhi wannan hadithin shi kuma yake cewa mahmud ibn ghailan da mahmud bin ghailan ma'ana da muhammad ibn bashar da mahmud bin ghailan sun zantar da abu isa tirmidhi wannan hadithin su kuma abu ahmad az-zubairi ya zantar da su wannan hadithin shi kuma abu ahmad az-zubairi sufyan ath-thauri ya zantar da su hadithin daga khalid al-hadza khalid الحظاء هو ابن مهران المصري البصري كنا وابن مهران البصري عن أبي كلابة دقى أبي كلابة شين عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي عن عمرو بن بجدان العامري عمرو ابن بجدان العامري عن أبي ذر شيكما دقى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أبو ذر الغفاري كتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sa'ida tayyiba ƙasa mai tsarki dahurul muslim wurin tsarkin musulmi ce wa illam yajid alma a koda musulmi bai samu ruwa ba ashara sinina shekara goma sai ta bugun ƙasa yana ce mama fa in wajada alma'a amma idan ya samu ruwa fa falyumissahu basharatahu ay falyuwasil alma'a ila basharatihi to ya sadar da ruwa zuwa ga fatan jikinsa ma'ana ya taba ruwa kenan in ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya amfani da shi fa inna zalika khair domin hakan shine yafi alkhairi wa qala mahmud mahmud bin ghailan fi hadisi a cikin hadisin sai ce inna sa'ida tayyiba lalle kasa turbaya mai tsarki mai tsafta wudu'ul muslim ita ce wurin alwalan musulmi idan bai samu ruwa ba shekara goma na'am wato idan lam ya ina sa'ida tayyiba wudu'ul muslim ita ce wurin alwalan musulmi ko wurin wankan musulmi duka ɗaya ne in babu ruwa in janaba ta kama shi ce mama zai in babu ruwa alwala zai alwala babu ruwa ce mama zai wannan hadisin dalilun ala khurujil waqti ghayru naqidin litayammum wannan hadisin ya nuna cewa ashe fitan lokacin sallah baya warware ce mama an gane ko fitar don ka yi taimama yanzu sai lokacin sallah ya fita taimama ka tana ne fitar lokacin sallah baya daga cikin abin da ke warware wa mutum alwala shi yasa abdurrahman al-akhdari ka koma sai yake cewa wa nawaqiduhu kal wudu'i abin da ke warware taimama kaman masu warware alwala ne amma kuma a can gaba sai ce wala tusalla faridatani bi tayammumin wahidin ba a yin sallar farilla guda biyu da taimama guda daya hadisin yana nan ibn hajar ya kawo cikin bulugul maram na ba za a yi taimama a sallah biyu da taimama ɗaya ba wannan hadisin da'ifi ne ina ba ta gane yake cewa qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa fil babi an abi hurairah a cikin wannan babi an samu hadisi abu huraira shi ma ya roto shi wanda albazari ya fitar da wannan riwaya ta abu huraira wa abdullahi bin amr wanda imam muhammad ya fitar da riwayar abdullahi bin amr wa imran bin husayn wanda imam bukhari da imam muslim sun fitar da riwayar imran bin husayn qala abu isa abu isa tirmidhi kita wa hakaza rawa ghayru wahidin haka malamai da dama malaman hadisi suka yi wannan riwaya an khalid al-hadda daga khalid al-hadda an abi qilaba daga abi qilaba Abdullahi bin Zaid ibn Amr al-Jarmi kenan ana Abdullahi an Amr bin Bujdan daga Amr ibn Bujdan al-Amiri an Abi Dharr daga Abi Dharr wa qad rawa hadha al-haditha wannan hadisin kuma Ayyub Ayyub ya ruwaice shi ana Abi Kilaba wata hanyar kenan daga Abi Kilaba ar-rajulin shi kuma Abu Kilaba yace ya ji hadisin ar-rajulin daga wani mutum min bani Amir daga kabilar banu amir an abi zarin shi wannan mutumin dan kabilar banu amir shi kuma ya ji hadisin daga abi zar walam yusammihi amma bai ambace shi ba shine dai amru ibnu bujdan dinta wanda ya gabata in ka kan lokacin ruwayar daga khalid ibn hazza khalid ibn hazza sai aka ce an abi kilaba an amru bin bujdan shine wannan wanda ba ambata ba nan amru bin bujdan ne qala wa hadha hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi ne hasanun sahihun wa huwa qawlu ammatil fuqaha wannan shine qaulin ammatul fuqaha gaba ɗayan fuqaha annal junuba suka ce mai janaba wal ha'iza da mace mai haila wadda jinin a haila ce ya ɗauke idza lam yajidal ma'a idan mai janaba janaba ta kama shi mai haila haila ta ɗauke dukkaninsu ba su samu ruwa ba tayammama su su biyun su yi taimama wa sallah ya su yi sallar su haka za su yi ta taimama suna sallah har sai sanda suka samu ruwa saboda hadithin ɗahu wato inna sa'ida tayyiba tahurul muslim wa in lam yajid al ma'a ashara sinin wa yurwa an ibn mas'ud an yi ruwaya daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an annahu kana la yaratta yammuma lil junubi shi abdullahi dan mas'ud baya ganin yin taimama ga mai janaba wa illam yajidil ma ko da bai samu ruwa ba shi wannan shine ra'ayin abdullahi dan mas'ud annahu kana la yaratta yammuma baya ganin mai janaba zai yi taimama wa illam yajidil ma aka ce ko bai samu ruwa ba ce ko bai samu ruwa ba wa yurwa anhu amma an yi ruwaya daga dai shi abdullahi dan masu ba shi kadai bane ma hadda sayyidina umar da abdullahi da da sayyidina umar da sayyidina abdullahi bin mas'ud dukkanin suna da fatawar cewa a karam da, da a farko fatawar su shine mai janaba ba zai ce ba ba ko da bai samu ruwa ba amma da sayyidina umar din da abdullahi dan mas'ud din dukkaninsu sun dawo daga wannan fatawar shine kaga nan da yake ba kawo mana sayyidina umar ba abdullahi dan mas'ud kawai aka kawo sai aka ce wayurwa kuma an ruwaito anhu daga shi abdullahi dan mas'ud annahu raja'a ya janye an kaulihi daga wancan kaulin nasa faƙala sai ya ce ya tayammamu shi ma yanzu ya gamsu mai janaba zai yi taimama idan lam yajidil ma'a in bai samu ruwa ba وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق ina fata an gane sai dai duk sanda ya samu ruwa fa iza wajada ma'a wajaba alaihi liktisal wajibi ne yayi wanka saboda akwai kaulin malaman da suke ganin yanzu in janaba ta kama shi babu ruwa sai ya taimama ya sallah to yanzu in ya samu ruwa shin zai yi wankan nan ko kuma wannan taimama ta ɗauke wannan janabar na ba ta gane to shine jumhur ijma'i daga malamai cewa in ya samu ruwa wajibi ne ya wanka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iza wajadal ma'a falyumissahu basharatahu shi yasa malamai suka yi ijma'i cewa in ya samu ruwa wajibi ne sai yayi wanka wanda kawai yake da ra'ayin in ya samu ruwa ba sai ya sake yin wanka ba shine abu salama ibn abdurrahman abu salama ibn abdurrahman ya ce ƙala la yalzamuhu ya ce ba lazimi ba ne a kansa in ya samu ruwa sai ya yi wanka wa huwa mazhabin maturuk wannan mazhabi ne maturuki an gane ko da aka jumhur ƙaulinsu shine in ya samu ruwa zai wanka saboda iza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu zai shiga ba da ya zama junub din ba ko kana da wata wata wata mafitar to in bai tare da bayayya ina ce ina me mafitarsa zama zai ce kai ya sallah ko kuma ya zai babu ma ja a fil mustahadati babin da zai bayani game da mace mai jinin istihada ala haddathana hannadun ala haddathana waki wa abdatu wa abu muawiya an hisham ibn urwa عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي هبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة قال لا إنما ذلك إرق وليست بالحيضة fa idza aqbalat al haidatu fad'i salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa salli qala abu muawiyah fi hadithi wa qala tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a dhalika al-waqtu قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة abu isa tirmidhi yake cewa hannadu ibn sari ya zantar da su hadithin shi kuma waki da abda da abu muawiya da wato su kuma sun zantar da abu isa hannadu ibn sari wannan hadisin daga hisham dan urwa daga abihi daga wato mahaifinsa daga aisha radiyallahu anha qalat na aisha radiyallahu anha tace ja'at fatimatu bintu abi hubaysh fatimatu yar abi hubaysh ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innimra'atun ustahadu ni mace ce mai fama da jinin istihaba fala atuhuru bana samun tsarki bana tsarkaka afa ada'u salata yanzu zan daina sallah kenan zan bar sallah domin in dai ana magana sai in ba jini za a yi sallah to babu lokacin da bata cikin jini ko da yaushe a cikin jini take saboda jininta ya yi linkin da jinin istihada da aka daga jinin al'ada sai istihada daga jinin al'ada sai istihada babu ran da za a zo a tarar babu jini ta tare da ita ta ce to gashi kuma jininta ya riga ya haɗe da na jinin hailata yanzu ko da yaushe cikin jini take yanzu daina sallah za ta kenan gaba daya domin tana da masaniyar in akwai mace tana jini ba ta sallah to ita kuma ga halin da take ciki qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba kya daina sallah ba inna ma zalika zalika irqun wannan wata jijiya ce da ake kira azi ita ce aka ce shedan yake zuwa ya doke ta da kafa kawai sai ta dinga saboda kawai ya kawo mata hargitsi a cikin ibadarsu zai je daki wannan jijiyar da ake kiranta azim to sai ta dinga bleeding sai ta dinga zubar da jini to in tana zubarwa sai abin ya haɗe wa mace sai ta ga jini kuma yana zo mata ba lalle lokacin da ta saba ganin jini ba kuma tana da matsaniyar cewa in mace tana jini ba ta sallah to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta cewa akwai bambanci tsakanin jinin haida da jinin istihada da haka sai manzo Allah ce walaysat bil haizati wannan jinin wanda ko da yaushe ba shi da ka'ida ba shi da lokaci ko da yaushe na zo miki wannan ba jinin haila bane fa idza aqbalat al haidatu tunda da kin san yanda jinin haila ke yake zo miki kin san kwanakin da kike to in jinin haila ke ya fuskanto ya zo fa da'is salata to a iya kwanakin jinin haila ne zaki daina sallah wa idza adbarat idan kwanakin al'adar suka wuce to nan kuma fagsili an ki dama to sai ki wanke jinin wasalli sai ki sallah na fata an gane qala abu muawiya fi hadisi abu muawiya a hadisin zai ce wa qala yace tawadda'i yace manzo Allah yace tawadda'i li kulli salatin sannan sai ki alwala a kowace sallah hatta yaji a zalikal waqatu har sai wancan lokacin ya zo ma'ana ita mai jinin istihada da ita da mai salasul baul da mai salasul rih da mai salasul mazi duk kusan suna da hukunci cewa ko da yaushe za su yi sallah sai sun canja alwala na fata an gane da aka sai aka ce duk sallar da za ta yi alwala har sai shi wancan jinin ya zo ma'ana na jinin al'adarta in ya zo to shine za ta daina sallah qala wa fil babi an ummi salama yace a cikin wannan babin an samu hadisi daga wato ummi salama wanda al khamsa sun fitar da wannan hadisi na ummi salama banda imam tirmidhi qala abu isa abu isa yace hadithu aisha ta ja'at fatima hadithin na na Aisha din nan wanda aka ce Fatimatu binti Abi Hubaishin tazo hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun sahihun Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi wa huwa qawlu ghayr wahid min ahli al-ilmi kuma wannan shine kaulin da dama cikin malamai ma'abuta ilimi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in da tabi'ai wa bihi yaqulu sufyanu thawri wannan shine fatawar sufyanu thawri wa malik da imam malik wa ibn mubarak da ibn mubarak wa shafi'i da imam shafi'i annal mustahadata cewa ita mai jinin istihada idza jawazat ayyama aqra'iha idan ta shige kwanakin jinin al'adarta saboda kalmar alƙur'u tana zuwa da ma'anar haila alƙur'u tana zuwa da ma'anar tsarki an gane ko haka allah maɗaukakin sarki ya faɗi kalmar alƙur'u a cikin suratul baƙara ko wace aya ce والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة quru ka quru jam'i ne na alquru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in matar da mijinta ya sake ta ko matan da mazajen suka sake su za su yi zaman jiran ƙur'i uku shi sa malamai sai suka samu saɓani shin jini uku ake nufi ko tsarki uku wasu suka tafi akan tsarki uku don alƙur'u yana ɗauka ma'anar tsarki kenan in wace aka sake ta in ta yi jinin farko sai ta yi tsarki in ta yi jini na biyu sai ta yi tsarki in ta yi jini na uku sai ta yi tsarki in bai mai da ita ba ta yi fawaci ta kubuce masa wayanda suka ce ana nufin jini suka ce to in ta yi jinin farko bai ce ya mai da ita ba ta yi na biyu bai mai da ita ba tana shiga jini na uku yana zo mata ta yi masa fawaci ta kubuce masa na fata gane wannan kuma sai an je tafsiri ko da haka anan dai sai aka imamu shafi'i da wayannan malaman suka ce annal mustahadata mai jinin istihada idza jawazat ayyama aqra'iha idan kwanakin al'adar ta jinin hailata kenan suka wuce irtasalat sai ce wanka dan maganar sai ta ga tsayawa jini ba za ta gani ba saboda tana fama da waccan larura ta istihada wa tawadda'at ala bashi kuma sai ta ci gaba da yin alwala li kulli salatin a kowace sallah babu ma ja annal mustahadata tatawadda'u li kulli salatin babun da yazo na bayanin ita mai jinin istihada za ta yi alwala a kowace sallah qala haddathana qutaybatu قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي قال حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسل لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأ لكل صلاة أجزأها وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها Abu Isa Tirmidhi yake cewa Utayba ibn Sa'id ya zantar da su wannan hadisin shi kuma yace Sharik ya zantar da su daga abil ya kazan abil ya kazan shine Uthman ibn Umair al-Bajali Uthman ibn Umair al-Bajali shine Abu ya kazan Abul ya kazan an Adi ibn Thabit daga Adi ibn Thabit an abihi daga babansa an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace fil mustahadati game da mai jinin istihada tada'u salata za ta daina yin sallah ayyama aqra'iha gwargwadon kwanakin jinin hailata allati kanat tahidu fiha wanda ta kasance tana yin haila a cikin su thumma taghtasilu to daga iya waɗannan kwanakin kuma sai ta wanka wa tatawadda'u li kulli salatin sai ta dinga alwala a kowace sallah wa tasumu ta ci gaba da azumi wa tusalli ta ci gaba da sallah an gane ko hadithin yana da rauni haka sai dai lahu shawahidun hadithin yana da shawahid wanda al-Imam Zailai da Ibn Hajar sun yi takharijin hadithin sun ce hadithin yana da shawahid sannan daga cikin shawahid din akwai hadithin Aisha wanda ya gabace shi قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعنى قال أبو عيسى هذا حديث أبو عيسى الترمذي كتا wannan hadithin hadisi ne wanda yake wato tafarrada bihi sharik sharik shi kadai ya kadaita da wannan ruwaya ta wannan hadith sharik huwa ibnu abdullahi naka'i kenan an abil yaqazan daga abil yaqazan shine Uthman ibn Umair al-Bajali shi kuma abul yaqazan Imam Abu Dawud yayi takhariji ya fitar da hadisin sa wadda afaw ya raunana shi qala was'altu Muhammadan Abu Isa Tirmidhi yace amma na tambayi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari an hadha al-hadith game da wannan hadithin fa qultu sai nace Ali ibn Thabit an kawo adiyu ibn sabit an abihi daga babansa an jaddihi daga kakansa jaddu adiyu masu muhu ya ce kakan adiyu din nan ya sunansa falam ya arif muhammadun ismahu to muhammad ibn ismail al-bukhari shi ma bai san sunan kakan ba wa zakartu li muhammad sai na gaya wa muhammad ibn ismail al-bukhari qaula yahya ibn ma'in na gaya masa maganar yahya ibn ma'in game da sunan kakan cewa an nasmahu dinar sunan kakan sunansa dinar falam ya ba bi bai tsaya ya kula bai ma kula da wannan ba wa qala ahmad wa ishaq imam ahmad da ishaq bin rahuya suka ce fil mustahadati game da mai jinin istihada in salat li kulli salatin inda za ta yi wanka a kowace sallah azhar ta yi wanka la'azar ta yi wanka magariba ta yi wanka isha ta yi wanka asuba ta yi wanka huwa ahwadu laha ya fi lafiya wato ya fi ciki lafiya baka lafiya a gare ta inda za ta iya yin wannan ya zama duk sallolin da za ta sai ta yi wanka huwa a hawadu wa in ta wadda'at amma in ta yi alwala li kulli salatin kowace sallah a ji za a hashi ma fa yayi ya isar mata wa in jama'at bainas salataini bi gusulin wahidin idan kuma tana haɗa salloli guda biyu da wanka ɗaya in za ta yi azahar da la'asar sai ta jinkirta azahar sai ƙarshen lokacinta sai ta yi wanka sai ta haɗa da la'asar magariba da isha ta haɗa su asuba ita kuma tun ita kaɗai ce ta yi wanka ita kaɗai a ji za a ha in ta yi hakan ma ya isar mata ina fata an gane amma ƙauli rajihi shine ƙaulin jumhur jumhurul ulama sun ce wannan wankan ba wajibi ba ne in ma za mu ci karo da ruwayar ummu habiba fakana tagtasilu li kulli salatin wannan an ce ita ce ta ɗaukar wa kanta haka ba umarni ba ne daga annabi in ma an samu ruwayoyin da suka nuna umarni ne na annabi to umarni ne alal ba ba wajibi ba ne wannan shine ra'ayin jumhur na fata an gane muna da lokaci من تبيو باب ما جاء في المستهاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد باب ديزون ميجن استهاضة ذات هدا سكان سلولي قدابيو دوانكا قدادا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه إمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستهاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستبتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستهاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قال هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أصج صجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزاء عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت أما والصواب واستنقيت شنو هو الصواب فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين الإشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه أبيدة الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه إمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة قال وسألت محمدا عن هذا الحديث قال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق في المستهاضة إذا كانت تعرف حيضها بإكبال الدم وإدباره وإكباله أن يكون أسودا وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي هبيش وإن كانت المستهاضة لها أيام معروفة قبل أن تستهاض فإنها تدع الصلاة أيام عقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث عمنة بنت جهش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعي المستهاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول ابن المبارك وروي عنه خلاف, ذا خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد أبين دمك كرم شاهد مديدي الله باب لادا أذكر أن دمك يكوتن تبان هرشي الله يغفر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة